ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقص قوة بقي shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda shine ya dace da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na bakwai a cikin tafsirin suratul hajj aya ta ashirin da shida daidai za mu tashi faɗin allah tabaraka wa ta'ala wa idh bawwa'na li ibrahima makanal baiti karatun da muke gabatarwa wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
Allah madaukin sarki yake cewa wa iz bawwa'na li ibrahima makanal baiti kalmar bawwa'na tana nufin watta'ana Abdullahi dan Abbas ke cewa ja'alna yayin da muka sanya wa Annabi Ibrahima makanal bait anan ana nufin bait ana nufin ɗakin Allah ja'alna makanal baiti mubawwa'an li Ibrahima kenan hayyana kamar mun tanadan masa ko kuma mun sanya masa ko kuma mun bashi da sauransu duk shine ake fassara bawwa'ana li ibrahima makanal bait kalmar bawwa'a takan zo da ma'anar nuzul kamar muka sauke shi ya zauna a daidai ɗakin Allah muka bashi wurin zama a ɗakin mu bawwatuhu manzilan a larabci ana nufin anzaltuhu fihi ko hayyatuhu ko makkantuhu abin da ake nufi ka tuna yayin da ya kai mai hankali ya kai mai tunani ya kai mai daukan izina da wa'azi yayin da muka shirya wa annabi ibrahim wannan wuri a ɗakin allah wato kaba kenan muka shiryar da shi ya gane wurin arshadnahu ilayhi kenan me ake nufi da bawa ana din li ibrahima makanal baiti muka nuna masa wurin da za a yi dakin Allah dan ya gina wa Allah daki shine bawa ana li ibrahima makanal baiti mu muka zaba masa an yabniyahu bi amrina da umarnin mu dan ya zamanto masabatan lin nasi wa amna makoma ne ga mutane kuma wuri ne mai amana mai aminci malaman tafsiri suka ce akan ce bawwa'ahu lahu arahu iyahu wa iz bawwa'ana li ibrahima makan albaiti ka tuna yayin da muka nuna wa ibrahimu wurin da za a gina ɗakin Allah to ya aka ya gane wurin saboda wata iska ce ta dalilin wata iska da ake ce da ita khajuj khajuj sunan iska ta zo ta share wurin inda ake so a yi wa Allah ɗaki ganin malaman tarihi suka ce a da can inda aka gina ɗakin Allah yanzu ɗin foundation ɗin da aka yi ɗakin Allah filin wurin a da wuri ne da ake ɗaure dabbobi na wani mutum cikin 'yan ƙabilar jurhum wani mutum cikin kabilar jurhum yana da tumakinsa da dabbobinsa da yake daurewa a wannan wurin da haka sai Allah ya nuna wa annabi Ibrahim wannan wuri cewa anan za a mun daki wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait kenan mafi matukar abinda Qur'ani ya nuni akai shine dai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya nuna inda za a gina masa ɗakinsa ya nuna Ibrahima kuma ya shirya masa fahayya a hulahu wa rafahu iyahu liyabniyahu fi mahallihi Allah ya nuna masa a matsayinsa na annabi ya ce masa ga wurin da za ka gina mana ɗaki shi yasa wasu malamai da yawa suka tafi cewa anna awwalu man bana albayta ibrahim alaihi salam wa lam yabnihi ko wa lam yubna qablahu mutum na farko da ya fara gina wa Allah ɗaki shine annabi ibrahim ba a taba gina ɗakin nan kafin shi ba saboda akwai ra'ayin da yake cewa mala'iku ne suka fara ainihin wato gina wa Allah ɗaki sannan ibrahim ya zo ya dora wannan dalili ne da wasu malamai suke cewa kenan Ibrahim din dai shine na farko ba wai mala'ikun ba duk da waccan magana tana da ƙarfi kwarai da gaske cewa mala'iku ne suka yi foundation din shi kuma ya zo dora ginin kuma bai cin karo da ma'anar ba wa'ana li Ibrahim makan albayt kamar yadda Allah ya bayani a wata ayar rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة أنا نقول كالوراء wannan ayar dalili ne wato da waɗancan malaman suke cewa akwai ɗakin kafin ibrahim ɗin saboda ya ce rabbana ya ubangiji na zaunar da zuri'ata inni askantu min zurriyati wani bangare na zuri'ata na zaunar da su inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in a wani kwari wanda bai da ciyawa bai da tsiro ba shuka a wurin sai ce inda baitikal muharram a wajen ɗakinka mai albarma a'a to kenan akwai ɗakin tunda ya ce na ajiye su a wajen ɗakin ka mai alfarma wannan farkon zuwansa da ya kawo iyalinsa kenan ina fata ana fahimta suka ce hada in dalla ala shay fa inna ma yadullu ala anna hada albayt kana mabniyan an gina shi to me ya faru rushewa yi an taɓa gina shi kafin annabi ibrahim sai gidan ya rushe ɗakin ya rushe suka ce annabi ibrahim kenan ya daɗa cicciɓo foundation ne to waye gina shi da farkon mala'iku ne suka gina wa allah ɗakin kaba suka ce a cikin ayan ma yana nuna saboda ya ce ma makanal baiti wa iz bawwa'ana li ibrahima makanal baiti yayin da muka nuna wa yayin da muka sanya wa yayin da muka shiryar da annabi ibrahim muka nuna masa makanal baiti ma'ana wurin ɗakin a'a wurin ɗakin ashe daɗin akwai ɗakin a asali duka wannan dalili ne da yake nuna cewa kafin annabi ibrahim ɗin kenan ya gina shi an taɓa gina shi to shi suka ce to ya aka yi ai an gina shi ne gidan ya rushe ɗakin ya rushe ina fata ana fahimta Allah tushrik bi shay'a um, Allah ya ce kada kai shirka da ni da komai me manufar nuna wa annabi Ibrahimu ɗakin Allah ya yi wa Allah ɗaki don ya tsayar da tauhidi kuna fahimta na? asalin gina wa Allah ɗaki daga cikin manufar Allah tushrik bi shay'a anna tabwi'ata kenan min ajlil ibadati ne kamar Allah cewa ya amarna Ibrahim bil ibada mun umarci Ibrahim da ya mana bauta shi mu mu kadai inji Allah ai dawafi a wannan ɗakin Allah ka tuna ya kai mai karatu yayin da muka yi muka shirya wa annabi Ibrahim muka nuna masa makana baitinal haram wajen ainihin wato bigiran ɗakinmu mai alfarma wa husainahu bi adamil ishraki bina muka yi masa wasiya da kada ya shirka da mu wa bi ikhlasil ibadati lana kuma muka ce ikhlasin bauta gare mu kama husainahu aidan bi dai bi an yutahhira hadha albayt min al-arjas al-hissiyyah wal ma'nawiyyah الشاملة للكفر والبدع والضلالات والنجاسات مكتشي دشي ya tsarkake wannan ɗaki daga dukkan wata ƙazanta ta fili ko ta ɓoye ta bayyane ko ta ɓoye wacce take gamammiya ta haɗa da kafirci kada a yi shirka kada a yi kafirci kada a yi bid'a kada a kawo dukkan wata abuwa ta najasa ko bata kuma yawa an ya ji alahu muhayyi'an li ta'ifina kenan bihi ya sanya wannan gida ya zamanto ya shirya shi a rinka zuwa ana yi wa Allah dawafi ana kewaye وللقائمين فيه لأداء فريضة الصلاة da kuma wanda za su tsaya a cikin wannan ɗaki suna sauke wato farilla ta sallah wa tahhir baiti lil ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujudi kenan ka tsarkake wannan gida nawa ga masu dawafi kaga nan aka samu asali yau Allah dawafi yau wannan ɗaki dawafi saboda dawafin shi bautar Allah ne والقائمين القائمين المصلون ما سين صلى داما كرشن صلى كعبة duk sallah in ka je wannan gurin sai fatiha nan ne zaka ga ana sallah ta gaske dare da rana babu wani lokaci da ba a sallah wurin ga dawafi yanzu haka da nake magana ana na ana ta dawafi ba karfe uku ba karfe hudu ba karfe biyu ba karfe daya ba sha biyar rana ba ko yaushe kawai yau Allah da wafi yake a wannan wuri shi ne da ta'ifina rukai sujud wannan bayani ne na arkanu sala masu ruku'i masu sujjada wannan yana nuna mana girman wannan sha'ani na sallah bayan an ce alka'imi da kuma aka dada cewa an rukai sujudi don a dada karfafa ma'anar sallah din kuma aka haɗa dawafi da yin sallah saboda ba a yin dawafi sai a ɗakin Allah kuma sallah ba a fuskantar ko ina sai ɗakin Allah shine hikimar haɗawa din fattawafu indahu was-salatu ilayhi dawafi a ɗakin Allah ake yi sallah kuma shi ake ɗakin ake kallo daga wannan malamai suka ce wannan ayar dalili ne da suke nuna kwata kwata kwata kwata bai halatta a bar kazanta bai halatta a baddatti a dakin Allah ba babu wani najis min al-anjasi ko qadr min al-aqdari al-ma'nawiyya ko al-hissiyya kada a bar wani ya aikata wani abin da ba a so na kazanta ko na sabawa Allah ba a so saboda Allah ya ce wa idh bawwa'na li ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'a kuma yace wa tahhir baiti lil ta'ifina wal qa'imina ku wal akifina ku wal rukai sujud masu ukufi da tsayawa suna ibada a wannan guri sannan sai Allah madaukin sarki ya faru kuma sabon umarni da yake bayarwa kuma yake da alaka da wannan daki din shine ibada ta yi hanci arama mai Allah ya ce وأذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
الله مدوكين سركي يكاو كلام مستأنف وتو ونسابن زنشي ka yi shela ka yi kururuwa a cikin mutane shine wa azzin fin nasi daidai yake da a'alim azzin a'alim wa nadi fin nasi ka yi kira a cikin mutane bil hajji da zuwa aikata aikin hajji annabi ibrahim ya ce hadda abinda duk inda sauti na zai kai ni zan yi kiran ya Allah ka isar da saƙon sai ibrahim ya tashi ya hau maƙam wanda ake cewa maƙam ibrahim ya miƙe sai da ya fi komai tsawo a wani lokacin wannan dutse na makam ya yi shela ya shigar da 'yan yatsunsa a cikin kunnensa kamar yadda ladan in zai kira sallah yana so ya ware sauti sai ya tsoma hannunsa a kunnensa yana kallon dama yana kallon hagun yana kallon gabar yana kallon yamma yana ya nas ألا إن ربكم قد بنى بيتا وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم يا أيها الناس يا قوم تاني للي أبنجزنكو يا جنا جدا كدوبة فا جرم ما الله شيفي جنا والله جنا أما سيشي الله يا جنا kamar wani ne kai masa wani abu na mutunci na kyautayi na daraja da amince alhaji na gode kamun ka da suka ce Allah ne maka Allahu akbar kaga ka miƙa falala game shi kai dan aike ne kawai a'a Allah ne maka ubangiji ya gina gida ya wajabta muku aikin hajji ku amsa wa ubangijinku wannan kiran fa da kowa ke duk wanda ya tara kuɗi ya je aikin hajji an tara an nade an je america an tara an nade an tafi ingila an tara an nade an ɗebi yara an tafi da su dubai an je duk zagaye-zagayen duniya duk ƙasashen kafirai kun je amma ba ku je ƙasashen musulunci ba ku je ba ku je makka ba ba ka je ba duk an yi iya abin da za a yi subhanallah amma an manta da hanyar allah an yi magana ya ce yau ai shi ya je duk biranen duniya subhanallah والعياذ بالله yace fa ajibu rabbakum ku amsa wa kiran ubangijinku ya kiraye ku kuma ku amsa masa duk wanda yake wannan lokaci aka ce ya amsa masa min aslabil aba'i cikin tsatsan iyaye da dangi da hamil ummahati suka kama labbaik Allahumma labbaik shine asalin labbaik Allahumma labbaik ya Allah mun amsa maka ya Allah mun amsa kiranka ya Allah mun amsa kiranka Abdullahi ibn Abbas ya ce mutanen farko da suka fara amsa kiran aikin hajji su ne mutanen Yaman don haka a wannan lokacin fahim aksarun nasi hajjan a wannan shekarar su suka fi kowa wato aikin hanci saboda suka fi kowa amsawa wa'addin fin nasi kai shela a cikin mutane su waye mutanen ana nufin ahlul kiblati masu sallah banda waɗancan mutanen don su ba ruwan su zuwa aikin hanci sai dai jerusalem ana nufin ahlul kiblati wasu kuma suka ce wannan wa'azin fil nasin ta shafi annabi Muhammadu shi ma sallallahu alaihi wasallam ya kai Muhammadu kai shela a cikin mutane lalle su rinka zuwa hajji kuma annabi yayi wannan shelan a hajjatul wada'i shi yasa Abu Hurairah ya rawaito hadisi riwayar Imam Muslim a hajjatul wada'i manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas ya tashi ya ce ya ku mutane قد فرض عليكم الحج فحجوا an farlanta muku aikin hajji ba ku je ku yi hajji kaga annabi ya amsa wannan kira wa azzin fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan za su zo maka rijalan rijalan ana nufin musha ya'tuka rijalan ya'tuka musha ala arjulihim sai Allah fara ambatan tafiyar kafa za su zo maka da kafa suna tafiya a kafafunsu rijalan din jam'i ne na rajil rijalan jam'u rajil kamar ka'im ne da qiyam da sa'im da siyam rijal rajil sa'im siyam rijalan wa ala kulli zamirin za kuma su zo maka akan abun hawa in an ce zamir wato rukmanan ala kulli damir abdamir ana nufin raƙumi abin hawa motsatse mara ƙiba za su taho wasu da ƙafa wasu za su hau raƙuma ya ci na min kulli fajjin amik za su ta zuwa maka min kulli fajj amik daga dukkan wata hanya mai nisa ko'ina da ko'ina ɗakin Allah yana tsakiya masu fitowa su zo ɗakin su kuma ta ko'ina ƙulƙulowa suke ta yi tahowa suke ta yi ba na kusa ba na nesa shi ne mai kulli bajin amin ƙasar da ta ko'ina nisa da maka sai an zo ba a ce dan kuna nesa kar ku je ba ba a faɗa ba wa azin fin nasi ka yi shela a cikin mutane kalmar azanu azin din daga al'azan ne al'azan kuma a lugar larabci ana nufin al'ilamu ne kamar yadda na hassanarwa kenan a gaya musu a taho da masu tafiyar kafa da wanda suke kan abun hawa الضامر يأتينا من كل فج أميك وعلى كل ضامر ضامر raƙumi da aka haushi saboda daɗewar tafiya yunwa ta motsi mai cikinsa alamar yana da yunwa ba a ɗauke ba a taho da shi shi ba ismu fa'il ne na zamar kamar ala zina ce ka'ada ya tina min kulli fajjin amik alfajju daidai ke da alfajwatu alfajju alfajwa in an ce alfajju ana nufin alfajwa bain aljabalain kamar ina yan ƙananan hanyoyi tsakanin dutse da dutse to shine fajj ya ci ne min kulli fajjin amiq ma'ana ko da irin wannan sukukin hanyar mai nisa mai zurfi an wajabtawa mutane su zo su yi aikin hajji ko da za su rinka ratsa irin duwatsu ne amma anan dai ana nufin alfajju al'amiq ana nufin mutlaqut tariq jam'insa fijaj jam'insa fijaj to alhamdulillah mu yanzu ba ma a wannan yan hanyoyin muke zuwa ba a jirgi muke zuwa sake mana AC sha sanyi wallahi alazim wala ka ci kaza ka ci nama ka sha lemu duk wanda ya hau jirgi kwarai kuwa sha shayi ka kunna abin kallon an kana so ka kwantar da kanka ma kana jingiri kafin ka gama dogon baccin kamar sai ka ji ana cewa a shirya istaidu lil hubut jirgi zai dara zai landin su da akan raƙuma suke tafiya su da akan jakuna suke tafiya su da a ƙasa suke tafiya muku sai aka ce ka tara kuɗi ka kai musu a yi maka visa kafin ka je an kama maka gida mai tsada gidan da ba irinsa kake zama ba a gidanku ka ci abinci mai kyau wanda ba irinsa kake ci ba a garin ku ka sha ruwa mai kyau mai daɗi ka shiga banɗaki mai kyau ka ɗebi kaza da safe ka ɗebe ta da yamma da daddare ka sha madara mai kauri Allah da ke ga maka ni nan da kuke gani duk da na je aikin hajji ko umra ina da wata madara lafiyayya da babu ita a nan Najeriya wallahi malam ka same ta roba ce guda haka in ka ɗebe ta malam sai ka ji kana gyatsa kurum lita guda nan kawai a take ha to ai yana cikin ni'imar ai abinda babu a nan sai ka ta kewaye sai ta baka na waken soya babu shi a nan ƙwarai kuwa ba shi za a ga mutum ya je umran na ya dawo kaga yana ta kirkiri ya ce alhaji san za a ce wallahi alhamdulillah kuna lafiya sai ka ji mutum ya ce wai wai gobara aka yi a garin nan ne ko ba wata gobara ba wata gobara wahala ce kawai take kone mu wallahi wallahi shekarar na fara zuwa saudiya da na dawo da na dawo muka jira a airport sai na tsaya nake tambayin kaina ban gane ba sai na ga mutane malam wannan a bushe wannan a yakushe wannan ya yi baki na garin kamar wani wuta ya kama da shi ya aka yi ne wallahi malam ashe malam rayuwa ce ta canja malam muna ta fama malam kai ai malam duk wanda Allah ya rubuta shi dan Najeriya ne sai dai ya hakuri wallahi ya tawakkal dage kawai da salatin annabi mutum wallahi sai zero zero wallahi kananan kasashe da basu kai mu wadata ba wallahi sun bi mu jin dadi Allah nake ga mu Sudan nan kasan nan Sudan da ke gani Allah mun fi su man fetur mun fi su kudi mun fi su kaza mun fi su kaza amma wallahi sun bi mu jin dadi ka je ka ga gari yadda suke gina gari suke gyara shi ba a ɗauke wuta ba matsalar network kana kira halo halo ba ka jin ana wallahi ana jin ka alaji halo halo kana ana ta janye ma kuɗi ba network ga shegen duhu ga sauro na bala'i duk malaria ta fita ta kai mu kabari Allah nake ga muku nan Niger Niger Niger in kaje kaje gani wuta dai abinci dai haka ne ko? mu ba mu sai motoci masu tsada a titi amma wallahi in ka ga wahalar da ake sha ba magana nan misira idan ka je ka duba nan masar a ita ma afirka ne ka ga yadda suka gina ƙasarsu amma wallahi mun fi su man fetur mun fi su man fetur amma mai shara a bakin titi mai shara mai ɗiban bola jari bola a misra wala baya cin abinci ba nama zai ci nama mai kyau akwai inda zai je sai abinci irin nasa kuma da nama kuma ya sha madara lafiyayya daga lita guda mutum ya ci abinci da rana ya kada lita guda ya shanya kai ka isa har yanzu ba mu fi karfin abinci ba wani ɗalibi ne ake gaya mun kwanan nan yana cewa ka Allah da ya rufa asiri ce wallahi su da suka je Malaysia suka ga wani masallacin juma'a an je masallacin su juma'a wallahi tufa da gwanda da abarba da ayaba an yi sallar juma'a zaka ci sai ka bari a masallacin juma'a zuwa zaka kai ta dauka kana ci abinci ba kes din su bane sai a kawo abinci tirela guda kawai ana baka kana cewa ya ishe ka amma in mutum wani ya isa ya yi a kori kura guda ya ajiye mana a gefen masallacin nan sha mamaki in yanzu yanzu ba mu da karatun nan ba wallahi kuwa sun yi wutar da mu da gangan suka yi wutar da mu sun gajiyar da mu muna cikin bukata talauci rigar da zaka sa sai kayi da gaske wurin da zaka zauna ka kwanta sai kayi da gaske abincin da zaka ciyar da iyalinka safe da yamma da rana sai kayi da gaske yanzu a saudiya za ga balarabe a iya tsawon shekara yana zaune ba shi da aiki sai dai je masallacin annabi ko je masallacin harami da shi za a yi asuba ya kama zikiri rana ta fito ya yi salatin annabi ya yi nafifiri ya tafi gida ya je kwanta ya ci abinci mai kyau ya ta bacci ba zai tashi ba sai bayan sha ɗaya da rabi ya farka ya yi wanka ya yi walaha kaji ko daga nan ya sa direba ya ɗauko shi a mota mai tsada ya kawo shi masallacin annabi da ɗan asuwaki a hannunsa yana gogawa ya zo ya shiga sawun farko ko sawun biyu ya ci nafila kafin limai yanzu idan an gama yi tuna filfili ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ya karanta zuwa ƙarfe ɗaya da rabi biyu ta yi ya daɗa komawa gida ya kwanta ya baccin rana ba zai tashi ba sai dab da al'asar ya ci abinci mai kyau lafiyayye ya taho harami a yi sallar la'asar daga la'asar nan ya zauna zai ta karatun ƙur'ani yana zikiri ba zai ba masallacin annabi ba sai bayan isha'i ya yi nafila ya sallah kullum rayuwarsa ke ba inda yake zuwa ka san me kuɗi ne yake da shi gidan haya ne yake da shi alhazai yake ba wa haya duk shekara da haka da alhazai sun kama kuɗin hayan nan na shekara sai ɗebe shi ya zuba shi a banki ya rinka ciran kayansa yana ci ba tashin hankali ba hayaniya ba kayya kayya ayyo da kankana ina shi sa za ka su a ƙoshe wallahi malam shekara yake baya zuwa ko ina idan ya gaji ne ma da zama sai ya ɗauki mota mai tsada da shi da 'ya'yansa ya zuba su dan tafi irin gurin cin abinci irin gurin shakatawa ɗin nan da shi da iyalansa 'yan ƙananan yara su je su yi bal 'yan manya-manyan samari su je su shiga ruwa shi ko da shi da matarsa tsohuwa su dan kwanta jikin yashi su sha iska su ma su dan sake wallahi nake ga ya tsawon shekara mu ko yanzu ku gaya mun mai kudin da yake da wannan hutun Bilal Azimu yana tara kudi ya fi kowa wahala wahalalle kai malam Allah sa na samu kudi ha ai ba magana ai zama zan yi na kwanta na huta in morewa Allah Allah na gode maka in taimaki mutane amma ka ga mutum ya tara biliyoyin kuɗi amma a galabaice kai ya labarin kayan nan an kawo ne alaji ko ba a kawo ba a gigice ya fita hayyacinsa ba gidan kirki na zama haka ne mana malam yanzu a nan sai ga mutum wai miloniya ne mai kuɗi ne mai hali ne ya je ya shiga cikin unguwa ya matsatsan gida ɗakinsa a matsayin falonsa a matsayi an kashe kuɗi an yi katanga mai tsada gurin shigar da mota a takure ka fita wajen gari ka je ka samu fili iya ganin ka kai gida iya ganin ka ka sha iska amma ba zai fita ba yana nan a ciki cingam ya makale ba zai fita ba ai wani ne ya zo ya je gidan wani ya ce kai ya ce gaskiya wani bai more ba bai more da gida ba ina gaya muku wannan ku duba ku gani sai ga mutum an ce yana da kuɗi ne gaje ga gidansa ɗakunan sa a gida gidan zafi a matsayi amma babban attajiri ka fita ka sha iska Allah ya hore maka wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to malam haka suke malam suna cikin nutsuwa yanzu wannan kai ka kwatansa shiga aljanna sa da naka kai lokacin da ka samu lokacin kake da budewa kana handama kana budewa kana da handama kana budewa kana da handama wallahi nake ga mu wallahi gida guda ɗebe ne in yake na da shi kusa da harami ko ma ba kusa da harami ba kudin hayar da za a zo a kama masa alhazai wanda za a kama a mausimin farko kafin a yi aikin hajji daban da wanda za a zo a kama masa bayan an yi aikin hajji daban da kuma irin wanda za a kama ana zuwa umra haka shi kenan sun samu abincin abinci malam Allah masu arziki albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malam kana zaune kana kana kana karatun Qur'ani sai dai kaga balarabi ya zo tsohon balarabi ba da sanda in yaga kana da himma haka yi dan dunkulo maka wani abu sai ya ce hot hot dan karba ka duba sai kaga wajen wajen riyal dubu ne sai ga mutum ya gara tilawa inna anzalallahu fi lailatul Allah kuwa to ba ya ja kaya ba ai dole ƙara karatu mahallin shahid shine sun yi amfani da damar da ubangiji ya ba su sun taimaka wannan duk wanda ya duk wanda ya san mutanen nan zai gaya musu ya za ku lura ko a hoto ne kaga balarabe a hoto balaraban kaza balaraban kuwait balaraban dubai balaraban oman balaraban saudiya balaraban kaza balaraban qatar ballantana yan kasar qatar wanda waɗannan mutane da ka san su kan su ne ma Allah ya gama yi wa gata a duniya malam ka ga mutum kamar yana wani kamar zai tsitsince saboda kyalkyali da walwala mu fa sai a nuna maka mutum wallahi aka nuna maka wani a ce ai wannan multi miloniya ne in ka ganshi yadda ka san daga kabari ya fito a koɗe a gogoce Allah ina sanar nake faɗa Allah sa mu haɗu da kai ka ji bayanin da nake faɗa Allah ya hore maka kana wahala me amfanin kuɗi baka cika more ba ka cika da ka ka more a duniya ce ka bawa makota su masu amfani ƴaƴanka su more ka yalwata a mutum ya zama dan mammako ana taimaka a taimaka fi sabilillah da zai bayar ba Allah gyara mana halin to jama'a Allah ya ce in kun samu kuɗi ku je aikin hajji wa azin fin nasi bil hajji atuka rijalan wala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amin ka sanar ya kai annabi Ibrahim ka sanar da faridatul hajji mutane su zo maka musri'ina mushatan ala aqdamihim wa yatuka rakibina ala dawabihimul mahzula min kulli makanin ba'idin shine min kulli fajjin amir imam ibn kasir yake cewa sayyidina ibrahim yayi kira cikin mutane yana mai kira zuwa ga a zo a yi wa Allah bauta a ɗakin Allah wanda shi ya gina masa a wata riwaya ne ce ya ubangiji ya za a yi sauti na ya isa kowa da kowa sai Allah ya ce da shi ka je ka kira mu za mu isan maka ka je ka kira mu za mu isa da sautin ya tsaya akan makam a wata riwaya aka ce akan alhajar al-aswad ya hau ko hijir ismail ko kuma safa ko kuma jabal abi qubais yace ya ku mutane inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujju Allah ya rike daki to ku je ku yi aikin hajji ku yi ziyara ku kai masa ziyara shi yasa Allah ce li yashhadu manafi'a lahum mutane za su je aikin hajji nan ne dan su shaida ko su halacci li yashhadu li yahduru su halarci manafi alahum wato amfani a gare su shi kansa aikin hajji tsurarsa ko ba lada za a baka ba akwai amfani a gare ka shi sassa ibn jubair yake cewa ya halatta su yi kasuwanci li yashhadu manafi alahum su je aikin hajji kuma su halarci duk wani abin da zai musu amfani mislu tijara riwaya ce daga ibn zaid daga abdullahi ibn abbas shi ma kai faɗa aka ce da yashhadu manafi lahum ana iya fassara ta da ya halatta ku bude kasuwanni ku yi kasuwanci kuna aikin haji kuma kuna sai da kaya ba laifi bane ba shi ma li yashhadu malafi lahum ko da ku an kaje kasuwar da zaka yi ka warware ma ka samu kudin aikin hajjin kujerar da ka biya ribar da zaka samu ka nanninka ta ba laifi bane ba ya halatta li yashhadu manafi lahum da abinda Allah ya da shi na duniya lahira malamai suka ce manafi din nan akwai almanafi'ud diniya akwai almanafi'ud dunyawiyya almanafi'ud diniya amfani na addini ghufranu dhunub a yafe musu zunubansu kaga amfani ne na addini ijabatu du'a karban addu'a su duk wanda ya je aikin hajji ana kyautar san Allah zai karba addu'arsa sa ridon Allah samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala shi ma wannan dalili ne na samun amfani yanzu duk wanda Allah ya sa ya samu gafarar zunubi aka karɓi addu'a sa ya samu yardar Allah bai samu amfanin a addinance ba akwai almanafi'ud duniyawiyya amfani na duniya haɗuwar kuma ku ya ku mutane ba aljanu ba ku ga junanku ka ga dan china ka ga dan chadi ka ga dan kamaru ka ga dan ghana ka ga dan america ka ga dan ingila ka ga dan dubai ka ga dan waccar kasar duk ka ga yan uwanka musulmi kowa ka ga irin ɗabi'arsa irin shigarsa irin yarensa sai a haɗu a masallacin harami sai ka kalli nan daga nan iya ganin ka baka hango wanda yake jin yaran ka na Hausa ba ka duba iya duban ka anan dama baka ga wanda ya iya Hausa ba in ka ga baki ma har da duba shi kai ka ga bakin na bangaren ku ne ko na bangaren wancan kasan ne Niger ko Kamaru ko ka ga baki dan uwanka ka tsaye da shi kana tambaya da Allah nan ne hanyar ku dai yana eh baki ne fa dan uwanka amma baya jin yaranka ka tafka masa Hausa shi ma yazo ya tukuyo maka wani yaran baki ne shi kai ma baki yana yaran da baka ji kai ma kana yaran da baya ji wani ya larabci wani ya turanci wani ya hausa wani ya fulatanci wani ya barbanci wani ya teranci duk haka za ku zo ku haɗu kuna dawafi wani yana yi yana faɗa da yarensa baka san me yake faɗa ba amma dai muhallin shahid duka gaba ɗaya ubangiji ɗaya kuke kira ubangiji ɗaya kuke kira Allah ɗaya kuke kira at-ta'aruf da at-ta'awun malam ga kauna zaga da wani zai yi lu zai faɗi sai ka ana inna lillahi kowa yana kokarin ya ce maka masa da wani zai kwanta bai da lafiya za su an kewaye yadda ka san irin tumaki dan uwansu ya shiga wahala din su kewaye to haka ake kowa islamiyya wani in zai wuce kusa da kai sai ce ya akhi salamu alaikum ya ga ba yaren kuɗe ba ba muryar kuɗe ba ba sautin kuɗe ba ba kamar kuɗe ba ce assalamu alaikum sallama dai kowa yana iya yi ka ce assalamu alaikum shi assalamu alaikum haka in an zo airport nan za a rabu kowa zai hau jirgi za sai ga ana ta bayi bayi yan kasar kaza kowa ya tafi kasar wannan jirgin ya tafi china wannan ya buga ya tafi indonesia wannan ya tafi ghana wannan ya yi afirka wannan ya yi ingila wannan ya yi kaza yau ana ta kira kowa ya tafi wannan shi kansa ka je ka ga waɗannan mutane ku yi kwana arba'in talatin da su kuna bautar ubangiji guda ɗaya yana tabbatar da ukuwa yan wantaka sai ka ji wani daɗi منافع عظيمة شاملة لأمور الدين والدنيا بذاك إيا إياكا شيئا ما kaga kayayyaki duk abin da ka sani na kaya a duniya to sai ka ganshi sai dai baka je wurin sa ba duk wanda ya je da kuɗi gurin nan sai an kure shi ba wanda ya sai ce ya je ƙasar nan ya sai duk abin da yake so kaga wani ikon Allah duk taron al'umman nan miliyoyi ba ranar da aka taba cewa an samu matsalar ruwa a makka ko matsalar ruwa a madina ba ruwa an shiga ishi ruwa mutane sun rasa ruwan alwala duk an taho harami ana cinkoso ba a taba zuwa aka ce yau an je harami ban ɗakin harami ya lalace ko ya toshe ko wuta ta ɗauke ko an ce a jira da Allah kafin a kira sallah a za la'asar za a tada injin harami ba a taɓa yi ba ba wanda ya isa ya gaya maka ya ga wutar masallacin nan ta yi motsi ko ɗaya ruwa kuwa a cikin haramin nan to karewa dai zamzam ɗin ma har kwamfunan sa aka yi a cikin wallahi ma'aikata ne 24 hours aka ɗauka kurin don hidimar service na humanity abinci ba zai yiwu a ce wai kun je wai hotel wai ba abinci ba kaji sai dai ka rinka ganin kasusuwa kurin azube kawai ba a taba cewa alhazi sun yawa kaji sun kare ba ku je sai an kawo gobe ba a'a komai filinti za ga shi ayaba in ka ganta wallahi ka dauka ta roba ne wallahi dan tayi kusan kafar jaririn gidanka daga dawo gaba tufa za a ganta da stika lemo da stika ayaba da stika a jiki abinci mai kyau kana ci mana yana tafiya yana bin jiki kawai haramun nan ka shiga malam sai dai ka ji sai dai ka ji kanshi malam a kanshi ladanan nan suka zo kiran sallah malam ana kira sai ka ji kaman a kiyama kake speaker nan tana ɗauka ga sauti Allah ba su limamin nan ya zo karɓi sallar nan ya fara yi ji za ka yi kamar a bayan annabi kake Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya tunanin ka ka manta da adiri su sahu da waye waye Allah nake gaya maka malam daɗin wannan ibadar baya lissafuwa baya lissafuwa kuma duk wanda ya gama aikin hajji ya gama zai dawo gida in ya kalli al'ummar ne ya ga yadda kowa ke kama yana tafiya sai ya zubar da hawaye li yashhadu manafi'a lahum ku gani ku halatta amfani gare ku qur'ani yana da magana da kulalle yace amfani amfanin nan na duniya da na lahira gabaki daya sai ka je can ka siyo takalmin da sai ka shekara goma sha biyar kana sa shi to ka ga wannan takalmin wallahi tun da na je makka na siye shi mai kyau ne za a kawo shi ka siye shi da kuɗin ka ka dade kana sa ba wanda za ka sa wata kaza ya fara yagewa yana bankare baki ba takalmi kuɗin silifas ɗin makka ya fi nan najeriya ko ba gaba ne riga za ka siyo ta a can yajjan lafiyar nan wallahi sai dai ka sa ta ta gaji da wahala ka wai ta faffarke tsayayi a gana mata baci yadi ne lafiyayye mai kyau za ka yi ta sa sai ka gaji ba irin mu ba ka je ka sai shadda tana kyalkyali kana watsa ta a ruwa yadda ka san dan malele ta narke doguwar riga da kawon kirce ga ta dangare mu ba an tafi an bar mu a baya suka hada mu da rafka rafkan huluna mu ta fama da wanki da da su tace muna biyan kuɗi su ka can aka ba su yan fararen huluna masu kyau masu saukin sha'ani kana saya da ka karkade ta kana wanki kana sa ta ce ga tsaf ta yi ga alamar takawa da tsoron Allah ga ba kashe kuɗin staci amin dan uwa yace Allah kai mu amin ana ce muku a hajji muke da mun zamu da baji ko to yanzu da Allah ba ku ji ku a can ba wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat su ambaci Allah a cikin kwanaki sanannu al ayyamul ma'lumat sune al ayyamul ashr al awwal kwanaki wato na goma din nan na farko su ne al'ayyamul ashirin uwal ambaci Allah kwanakin goma farko na watan zulhajji kenan ko kuma ka ce ayyamun nahari kwanakin sallah din nan ranar sallah sha ɗaya ga sallah sha biyu ga sallah har sha uku ga sallah ko kuma yawmul eid da ayyamun tashrik su ne waɗannan kwanaki da na faɗa alama zaka hum min bahimatil an'am a bisa abinda Allah ya azurta su na daga dabbobi na ni'ima dabbobin ni'imar nan su ne raƙuma da shanu da tumaki ai da ya shaɗu manafi alahum wal yaksuru min zikirillah ku shaida ku halarci amfani gare ku ku yawaita ambatan Allah da yawa Allah da'a fi tilkal ayyamil mubaraka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kuma ku gode masa alama razaqakum a bisa arzikin da ubangiji ya yi muku na dabbobi na ni'ima ga raƙuma a ta yankawa ba sa ƙarewa ka ci nama a fasa ƙashi raƙumi da ransa ana gani a yanka shi kai ka rayu ka more ka ƙara ƙiba shi kuma ya tafi Allah ya halatta maka bujimi iya ƙarfinsa ka turka shi ya ci ya ƙoshi in ka buƙace shi ka danna masa wuƙa a feɗe wani zubin ma don mugunta fatar ma sai ka ce a dafa maka ita ba abin da kake bari a sare kafa a buge kofato a gyara shi ku cinye komai kashin ma sai ku ci a kwankwashe muku shi ba abin da kuke bari duka wannan ku yi an halatta muku kaza kan Allah ya ji kanta akwai wanda ma ba a barin komai ma a cinye kanta a cinye yan yatsunta da kafafuwarta da komai da komai gashin ta kuma a je a sashi a taki a kai gona duk ku ci ku more wa yazkuru smallah ku ambaci sunan Allah ku yi wa Allah godiya wa taqarrabu ilaihi ku nemi kusanci zuwa ga Allah an tariqi dhabhiha wa iraqati damiha ta hanyar yanka wannan dabbobi da zubar da jinin su wannan umarni ne na Allah ku ci daɗi ku more kuma Allah ya karba muku Allah ce fa kulu minha ku ci daga wannan dabbobi wa at'imul ba'is al-faqir ku ciyar da wato fakiri talaka wanda ya ɗauke tsammani shine alba'is mai talaucin da ya ɗauke tsammanin samun wadata wannan irshadi ne daga ubangiji faɗakarwa ne daga Allah dangane da yanda yake so mu yi tasarrufi da wannan arziki na nama da za mu yanka na dabbobin nan na ni'ima da za mu yanka ai fa kulu min hadhihi albahimati ba da zafiha ku ci wannan dabbobi bayan kun yanka sannan kuma ku ciyar da mutane musamman talaka lalle in an yanka dabba ko alayya ko a hadaya a aikin hajji to a nemi talaka alba'isul faqir wanda yake asabahu bu'sun makruh ɗauke tsammani da fushi da abin ki saboda talauci da ihtiyaj bukata ta sa ya shiga wannan kasan in mutum bayi da shi in dai ba ya kai zuciya nesa ba to yana cikin wani nau'i na kunci ta sa wani lokacin ka ga mutum yana zage-zage a hanya to ka samu ku rabu lafiya kawai Allah ya san me yake da musu Allah ne ke gaya maka wani tsoho ne ya zo tsallaka hanya haka kawai ba wanda ita ba shi da kekensa fa ya zo aka dakata aka ba shi yana tsakiyar hanya ya tsaya fara zage-zage haka kuma yana ta bala'i yana zage-zage amma daga ganinsa yana cikin talauci na fitar hankali ba mamaki ya je inda zai je bai samu abin da zai ci ba kaga dole ya zage kowa to kana taba shi faduwa zai wallahi ko kaga mutum shi shi kadai baka masa komai ba yana haura ka da fada to ba mamaki yau ce take damunsa yana faruwa wallahi a hanya haka kawai baka masa sai kaje malam me na maka dan abu kaza kaza kaza to ka rabu da shi Allah baka hakuri Allah baka hakuri kar ka hada masa damuwa guda biyu ba mamaki bashi ake bin sa ba mamaki akwai kananan yara a gida babu abin da za a ba su ba mamaki gobe za a tafi wani guri ba abin da za a hau ba mamaki abin hawan ma wataƙila ba lalle ya ƙara da shi ba ba mamaki ba mamaki ko mutum shi kaɗai kaga yana sambato a hanya shi kaɗai kaga yana tafiya na haka yana tafiya na haka yana abin shi kaɗai ga riga ga hula ga komai to karka yadda ka masa magana in ka gan shi a mota ifakin ka ba shi guri ya wuce rayuwar nan ta kai ko ta wuce duk yadda kuke tsammani gaya muku gaskiya Allah ya mana afuwa to ku taimaki talakawa alba'isu alfaqir Allah ya ambace shi da alba'isul faqir saboda lura da janibin da yake ciki duk lokacin da ka wayi gari a gidanka abinda ka fi karfinsa ya zo ya fi karfinka ka zama ba'is ka buga ka buga ka rasa inda za ka sa kanka ga mutum ga gajiya ga bukata ga nauyin iyali ga yara ƙanana dole sai sun ce su fa ba su san cewa baban su ba da shi ba dole sai sun sha idan sallah ta zo ba ruwansu da baban su mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne dole sai ya musu rigar sallah da shi kansa ba lalle ya iya wa kansa bolin tana yi wa yaran nan akan wayi gari abinda za a sa a baka a gida a ci wallahi sai gagara wallahi nake gaya mu a rasa yadda za a yi gashi kuma yana nan da lafiyarsa kalau amma Allah bai bashi ba ya ci bashin ya ci bashin har ya gaji to inda akwai taimako da jin kai a tsakaninmu da wani faɗo mu asiri gaskiya to babu yanzu da a ce masu halin garin nan suna ba da sadaka da masu halin garin nan suna ba da zakka to da talaucin da talakawan garin nan suke ciki da ba su cike shi ba kar a je ko ina kawai ko waɗanda masu hali a unguwarsu ya zama suna taimaka ma bukata zakka kawai wanda a shekarar sau ɗaya ake yin ta zakka kullum inda zai fitar da kuɗin zakkan nan yana bayarwa yana bayarwa wani wallahi an bashi daga nan ya miƙe shi ma baɗi shi ya bayar amma ba sa bayarwa sai dai gadara su zauna a cikin masu cikin talakawa don su samu kwaba su hau motoci masu tsada a cikin talakawa suke zaune su zo su gina gidaje masu tsada a tsakiyar talakawa suna amfanuwa da zamansu a tsakiyar talakawa amma kuma ba sa amfanar da talakawan da suke tare da su kowa yana tafiya a kafa kowa yana tafiya a tsohon babur kai kana ta fama motoci na miliyan kaza ‘ya'yan kowa suna cikin talauci da gajiya kai naka suna bulbul kamar ‘ya'yan turawa iyalan kowa suna cikin halin kakani kai kai naka iyalin ba san ma me ake ci ba kuma ka fito ta cikinsu kai da ‘ya'yanka kana cikin nema kana cikin yalwa gidan kowa ba wuta kai naka da haske daga sama har ƙasa na inji ka kunna musu hayaki ya bule su ga baki daya kana musu maganin sauro a unguwarsu amma ba ka taɓa tunanin cewa bari in ba da taimako ga waɗannan abokanan zaman nan nawa ni ma ne musu wani abu na taimako ba ko kuma kana cikin su Allah ya rufa ma asiri ya daga kai kai ka wancan garin da ake zuwa sai sati sati ake dawowa kullum zaka je ka samo arziki da yalwa amma waɗannan da suke tare da su baka taɓa tunanin bari ka taimaka wani ba ko ka yi wa wani ɗan su ma kai masa hanya shi ma ka kai shi ya samu wata ni'ima ba za ka yi ba to shi yasa kuke ganin kowa idan ya kama abu to sai abin da Allah ya saboda gani yake in ya bari abin da ya kubuce masa to ya asara kenan ana cikin wani hali to Allah ko a aikin hajji ya ce a rinka kula da mabukata alba'is al-faqir fakulu minha wannan ne lil ibaha ne aka ce bina ala anna al-akla kana manhiyan anhu shar'an ada da an hana ci wannan dabbobin in an yanka suka ce al'amru ba'da al-man'i yaqtadi al-ibaha da an hana abu a ka'ida usuliya sai kuma aka ce ayi aka yi umarni al'amru ba'da nahi al'amru ba'da nahi yaqtadi al-ibaha kar ku sake zuwa ku je ku cire mu mangoro a gona ta na hana sai kuma bayan shekaru sai ya zo ya ce muku duk ku tafi ku je gona ta ku cire mangoro magana ta zama biyu da an ce kar a taba yanzu kuma an ba da umarni to wannan umarnin yana babinsa na umarni ne a al'amru بعد النحي يقتضي الإباحة wannan umarni yana nuna halal ne kamar dai dai ke ce kwa iya ci yanzu na bada dama ina fata ana fahimta halal ne kamar yadda annabi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha na hana ku da ziyartar makabarta to yanzu ku ziyarta mata kenan فدل على إباحة زيارة القبور للنساء لأنه أمر جاء بعد النهي فإنه نهاهم أولا ثم أمرهم ثانيا فهذا الأمر في المرة الثانية لا يقتضي الأمر وإنما يقتضي الإباحة فالأمر بعد النهي يقتضي الإباحة كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخلوا نهيتكم عن لحوم الأضاحي فالآن كلوا منها وادخروا فهذا الأمر بالأكل والادخار فإنما يدل على الإباحة لا يدل على الوجوب ina fata ana fahimta da mutanen jahiliya suna kyamar wato cin nama din shine Allah ya ce ya ba da dama ya ce a ayi sannan ya ce sun mal yaqdu tafasahum وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم قرأته لا اقرأ
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
bayan an yi wannan bayani sannan Allah ya kuma yi mana bayani dangane da abin da ya halatta wato bayan an yi ihrami da an yi ihrami an haramta wasu abubuwa idan an cire ihrami kuma to akwai abin da za a yi sun mali ya kadu tafasahum kalmar qada ana nufin al'izala sannan sai su cire sai su kawar da sai su yanke tafasahum kamar kazantarsu al-tafasu daidai ke da alwasaku attafasu daidai ke da alƙazam ku kawar da ƙazanta ku ciccire abin cirewa kamar misali gashinku tafas ne farce tafas ne liyaqadu tafasahum an ba su dama su kawar da ƙazantarsu ta gashi su kawar da ƙazantarsu ta farce kenan li yaqdu din yana nufin al-izala ne ala sabilil majaz wal yatawafu bil bayt al-atiq sannan su je su yi tawafi a tsohon daki al-atiq abin da ake nufi da dawafi anan dawaful ifada dawafu al ifada wanda ɗaya ne daga cikin arkanun hajj kuma wa bihi yatimmu tahallulu da shi ne ake kammala tahalluli al atiq in an ce al atiq ana nufin tsohon abu al baitul atiq al baitul qadim me yasa aka ce da shi qadim me yasa aka ce tsohon abu me yasa aka ce da daddan abu saboda shine awwalu baitin wudi'a lin-nas inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata an sanya shi gida ne na farko aka ba mutane li ibadatillahi fil ardi wasu suka ce an ce da shi atiq ne saboda Allah ya yanta wannan gida babu wani mugu da ya isa ya nasara akan wannan gida wannan ɗakin Allah ko ya je ya rushe shi ko ya je ya kwace shi ko ya mai da shi coci la insha Allah ɗakin Allah ya wuce nan shi sa aka ce da shi albaitul atiq kenan atiq daga yanci kenan yantaccen gida ko ka ce tsohon gida na gaya muku me yasa ya zama tsoho don shine na farko da aka yi mutane su yi dawafi saboda Allah wurin in ka ce yantacce mai yanci Allah ya yanta ci ya fi ƙarfin kafiri ya zo ya ta'addanci a ciki abinda aya take nufi bayan an yi tahalluli bayan an cire ihrami an yi aikin hajji to kuma sai a zo a aikata abin da da an haramta cire farce haramun ne yanzu ya zama halal tun da an gama aikin hajji haka kuma cire gashi haram ne amma yanzu ya zama halal to sai su zo su ce wannan kazanta Allah ya ambaci gashi da ya wuce ka'ida kazanta duk gashin da ya wuce iya bukatar dan adam ya zama ya zama tabbas farcen da ya wuce iya na amfanin ka ya zama mai tafas summa liyaqdu tafasahum liyazilu liyuzilu tafasahum liyuzilu awsakhahum aqdarahum waɗannan kazanta na ƙarin farce ƙarin gashi a kawar da su wannan yana nuna mana musulunci yana son tsafta mutum ya aski ya cire gashin da ya wuce ka'ida sannan kuma ya cire farshi da ya wuce ka'ida wal yatawafu bil baitil atiq to Allah ya sa mu cikin masu zuwa sai dawafi Allah ya sa muna da rabo duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwarsa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh